سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله كثير السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون abin da ya faru a zariya kwanan baya abubuwan ba su da daɗi ainihin gwamnati ba a yin gwamnati cikin gwamnati ba za ta yarda ba dole kowane ɗan ƙasa ya zama mai biyayya wa gwamnati akan abin da bai bai fito fili ya karya maka shanin addinin ka ba abin da ya faru shine ne waɗansu jama'a suka tare hanyar sojoji suka hana su wucewa to wannan ba zai yi wa don kowace hanya ana kiranta hanyar gwamnati gwamnatin nan kuwa za ta tsara hanya sabuwa hanyar ta bi ta kan gidanka su ce maka hanya ta bi ta kan gidanka za mu rushe su ba ka ‘yan kuɗi ko ka karɓa ko karkawarwar rushewa za su yi su ne gwamnati balle fa hanya da mata su ce waɗansu mutane su zo su tsare su ce ba za su wuce ba ai wannan ba kyau ba a raina gwamnati ba a yin gwamnati a cikin gwamnati hakika ba a ji daɗin wannan ba kuma ya kamata sakamakon laifi ya zama daidai da laifin da aka yi wani ta dai alaikum fa ta du alaihi misli ma ta bi alaikum Allah ya ce duk wanda ya muku ciccige to in za ku rama ku rama daidai da yadda aka yi muku waje za ku sai ya ce sai ya ci misla kamar afa wa aslaha fa ajru rabba inna wa la zalimin in an aikata mummunan laifi wanda aka aikatawa an ba shi dama ya rama amma gwargwadon yadda aka yi masa kar ya ƙara idan ya ƙara ya zama azzalimi allah baya son azzalimai kuma an fi son ya yi haƙuri ya zama yana samun lada ba lissafi inda ma yau lissafi nuna jirar da lissafi kuma ya samu soyayyar allah inda allah ya ubangiji yana ce wanda hukun sabiri abinda ya faru ga ba shi da kyau kuma sakamakon da aka yi ya wuce laifin da aka yi domin kashe mutum ba abinda ya wuce wannan muni a cikin harkar rayuwar duniya banda tsafi ba abinda ya kashe dan adam muni saboda haka dole ne 'yan ƙasa su yi biyayya wa gwamnatin ƙasa shugabancin ƙasa dole su yi adalci ai akwai hanyoyi da yawa kamun kisa za a yi ta harbin tear gas a watsa mutane za a yi ta harbin ruwa a watsa mutane za a yi ta harbin roba wato harsashin roba a watsa mutane amma ba fara da bindiga mai sahin gaskiya ba ba ji daɗin wannan ba su ne da hakika sun yi laifi kwarai da gaske sun nuna taurin kai wa gwamnati ma sakamakon da aka musu ba bai ba bai daidai da laifin da suka yi ba Allah ya kiyaye mana kasar mu yawa musulmi ya kamata mutane su nazo su zo suna cikin taitayen su ba a ɗaukar doka kuma ba a yi taurin kai wa gwamnati mu mutane shi Ibrahim Saura ya riga ya ladabtar da mu ladabtar wanda ya mana ya ce mu musulmin duniya gaba daya da mu bi abin da Allah ya koya mana na ladabi da dukkan ma mazawariye aka tambaye shi aka ce wanne ne Allah ya koya mana na ladabi ya ce Allah ya koya kowane musulmi in ya arwada ya zo zai sallah ya daga hannunsa ya nuna wa Allah Allah gani ni bawanka ne ba da kowa sai kai ko ba da komi sai kai komi ma na ɗiba na wazar Allah babbar ba da kowa sai kai to duk bawan Allah ne wa Allah haka ya yi wa Allah abin da Allah yake so Allah abin da yake so ka da komi ka kama shi ka rabu da hanyar kowa ka kama hanyarsa ka rabu da maganar kowa ka magana sabon da Allah ke so ne ka nuna baka da kowa baka da kowa sai shi Allah ne wa da wata shi ka rabu idan ka yi haka ka yi masa abin da yake so ya yi maka abin da yake so ya yi maka gabar ya ajiye maka lada ya ajiye maka aljanna amma kamun ka gama sallar kamar an tambaye ka to Allah dai ka yi masa yadda yake so kuma ya yi maka kai ma yadda kake so amma ya za ka yi da bayinsa su kuma sai ka amsa kai ma da misalin hali a a a ina da hankali na san yadda zan yi da bayin Allah bayan Allah iri biyu ne akwai masu karɓar takarda hannun dama akwai masu karɓar takarda hannun hagu domin zan zara da lafiya kaga wayar da zai yi sai ya nuna ce assalamu alaikum assalamu alaikum ya nuna cewa bayan Allah na hannun dama za a zauna da su lafiya bayan Allah na hannun hagu ma za a zauna da su lafiya to kaga in bawan Allah ya zama haka tsakaninsa da Allah Allah akbar ya gwadar komai ya kama Allah tsakaninsa da bayan Allah ba kowa da kowa assalamu alaikum da na hannun dama da na hannun hagu din ba duk assalamu alaikum sai da yawan ya kama shari'a to ka yi haƙuri ya yi maka in baka haƙuri sai ka kai shari'a karka dauki doka hannunka wanda ya zama haka shi Ibrahim ya ce mutumin ya zama bawa Allah wanda Allah ya ce so. Saboda ka wata rana cewa ya mutu daga gida zai je da kara mota. Da ya zo inda akwai inda ‘yan sanda suke tsayawa hanya din nan, direba sai ya wuce bai tsaya ba. ‘Yan sanda sai suka hau mota suka yi suka tare motar suka ce direba ya muka tsaye da kai wa tsayawa. sai ce ba ba ganin wanda yake cikin mota ne sai shehu ya ji ce mai kuke fara sai dan sana ce ba ruwa da kai nake wani direba da ke yi mai aka mai ya faru ya ce na tsaye da shi yake tsayawa sai sai da na da lokacin da ka tsaye da shi wallahi da na tsaye da shi ka ji wani yau dai dan sanda ma wani kan hanya kan yadda yake masa balle gwamnati gaba daya sai Ibrahim radiyallahu anhu yana da mabiya a duniya da yawa. A nan Najeriya ma ana hasashen mun kai miliyan 66 ko da bakwai banda sauran kasashen duniya. Amma shi Ibrahim ya nuna mana zaman lafiya da kowa ma balle gwamnatoci. Yace ku zauna lafiya da kowa saboda addinin ku ya samu lafiya da zaman lafiya domin idan mutum ya kyauta wa Allah ya cuci bayan Allah in bayan Allah sun ji ƙararsa wajen Allah Allah zai ɗaiɗi dukkan ladan sai biya masa bashi da ladan ya zuba shi a wuta da ƙarshe saboda haka yake nuna mana mu tsaya da kayan wajen Allah mu kaɗai tashi mu ba shi haƙƙin sa zama wasa wani ne mu bayan sabu ba mu zauna da su lafiya Allah ba shi dangi bayan da nasa su ne mutanensa wanda ya kyauta musu duk Allah zai kyauta masa saboda haka har na cewa a ingila lokacin da nake yankuwa suka nemi musu wa'azi a masallacin tijjani a ingila nake wada ce musulunci addinin zaman lafiya ne annabi ya zauna a makka shekara goma sha uku ana tsokanansa ana yi masa sharri ana yi wa mabiyansa sharri amma ana na ce masa yayi haƙuri yayi haƙuri yayi haƙuri har shekara goma sha kuma Allah yana cewa walillahi junudu samawati wal ardi dukkan runduna ta sama da ta ƙasa duk gaba ke ɗaya ta Allah ce amma Allah bai sa wata runduna ta kama kafaran makka ta kakkashe su don annabi ba annabi na cike da darajar su wajen Allah Allah na cike da ikon sa shekara goma sha hudu na ba mai kowa ba ta kai ma jama'a sa ba sa fita saboda tsoron sharri makiya ta kai ma sai ya furta su kasar waje su samu zaman lafiya wajen habasha da ya kowa madina kowa aka ba shi izinin ɗaura zuwa madina shekara goma har kafiran binsa suke a can garin da ya kuma ba musu bari ya zauna lafiya su yi su kewaye garin su kawo makamai su gayyato kafirai yan wasu a garin da ya koma ba sannan Allah ya ba shi ilimi duk wanda uzirin da ya ƙata lura da mazuri mu wa inda zarar sun gani yau ya an yi izini wa mutanen da ake yaƙar su su kare kansu kuma Allah zai ba su nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi sau arba'in da wani abu amma bai taɓa kashe mutum ba da ka sai sau ɗaya wani kafin ya ce shi kan ba zai faɗa da kowa wani amma shi ya zai ya kashe annabi Muhammad yana tuttura mutane mutane suna tuwo yana tura mutane suna tuwo shi dai ya kashe annabi wani ya kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya dare ya biya ne shi kuwa ina ba da aka ba ina ba yanzu kuma da annabi da annabi kabi mashi a wurin tsohon sahabiya buga masa ba jini ba ko sai ta ƙara yana ihu yana gudu yana ihu yana gudu ya ji wani wuri ya mutu ba sau ɗaya kawai ya zama dole a daga yake mutum da harmasa wadda haka wanda addini ba addinin kashe mutane ba addinin zaman lafiya ne ya aji abubuwan da daga iri iri akwai laifin da mutum zai yi masa kurarru akwai laifin da mutum zai yanke hannunsa akwai laifin da zai yanke hannu da gawa akwai laifin da zai yi a ɗaure shi amma laifi na kashewa wannan ba za ta turu nafsar da ji harama Allah illa bil haq Allah ce bai yadda a kashe rai na ɗan adam wanda Allah ya bashi a ruwa sai dai da haƙƙi haƙƙin kuwa idan mutum ya kashe mutum aka rasa hanyar da za a fi da shi a kubutar da shi kuskure ne rashin lafiya ne ko yaya aka yi yakan sai an nemi hanyoyi mafita da yawa an kasa samu an nemi ko ya fi waɗanda suke masu jini an kasa samu to nan ne za a ba da dama a kashe wanda ya kashe mutumin a hukumar shari'a ba mutanen da aka musu kisan gari za su barrawa ba a gaban gwamnati za a ba su dama ko a kashe musu ba su kashe da kansu daga wannan kuma sai wanda babban mutum ne wanda wani aure da wanda sai aure in sun yi zina aka nemi hanyar fitarwa nan ma aka rasa aka nemi yadda za a fitar da su aka rasa to za a rasa hukunci ke nan jefewa jefewa kuma an wannan kuna ganin ko masu sharu idan wata saniya ta ga wani ta ga wani ciwo saboda tsoron kar ta harbi sauran shanu sai a yanka saniya a wannan ai ya riga ya zo mai ciwo wanda yake zina ba a mai ciwo ne kare harbi mutane biyu kenan sai kuma al-mufariqul jama'a mutumin da ya ridda yana bagar bagara musulunci ya ridda yana kira mutane su ridda kenan to shi ma kashe shi za a yi in ba bai tuba ba ba sa masa mafita ba sai kuma mutumin da ya shirya juyin mulki wato man ataku wa amurku kuntabi'un wa ana da yin farka jama'a ko baktulu annabi ya ce duk wanda ya lissa mu jama'a suna zaman lafiya ya zo zai tada hankalin mutane da juyin mulki to shi ma jininsa ya halatta za ka shi to banda waɗannan mutum kudu a yadda a kashe ɗan adam ba wanda ya kashe rama wanda ya zina bayan ya yi aure a yi masa hukunci wanda ya ridda a yi masa hukunci wanda ya tada hankalin gwamnati zai yi juyin mulki a yi masa hukunci to wanda waɗannan ne ba ba abin da zai sa aka ci dan adam a zauren lafiya shi ne yake cewa la taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi sai da haƙƙin ramuwa ya kama ba abin da yake da muni a duniya kamar kashe dan adam musamman dan adam ya yi musulmi ne Allah yana cewa wani yanzu rumina ko da amina fa ila hu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana hu hatta la ta'lamu duk wanda ya kuskura ya kashe mu'mini da ganga da ganga fa jazahu sakamakon wannan mutum jahannama a ranar cikin wutar jahannama khalidan fiha ko zai dawo a cikin wutar wa ghadiba Allahu alayhi wa Allah ya riga ya yi da shi wani aka wanda ya riga ya dace shi wanda ya shirya masa azabar wata irin azaba a biyan mai girma ya taɓa musulmi wanda abubuwa da ake na kashe mutane hakika ba shi da kyau ko kaɗan ba zai bari a zauna lafiya ba muna kiran mutane su yi haƙuri su bi dokokin zaman lafiya na ƙasa da kayan su wanda Allah kowa su tunani akwai mutuwa akwai sakayya a lahira ya kamata gwamnati ta zama mai haƙuri mai adalci bai an mata kaɗan tarama da yawa ba wata rana wani babbar da cikin sarakuna na zamanin da irin manyan sarakuna nan ya zo sallar juma'a to ka san kamun sarki ya iso wurin sallar juma'a ko inda mutane suke tsaya su bashi ya isa shi kadai to kan wucewa din nan ko gwiwa su ne ko ta bayan wani ko ta zuri kafadar wani ko yayi ne sai kuma ce kai ba ka gani ne ita ina gani maza wasu ya kawo wata ce ya warke da bayan aka kai shi kurkuku da aka yi kurkuku washe gari a saman dama kake yana da rana da zai yi kurkuku ya tarbayi mutane kai mai ya kawo kai mai ya kawo ka ya yi saukar mutumin da kai mai ya shigo da kai kurkuku sai mutane da haka ne shi ne wanda maka jama'i giya a masallaci ni dai ce me ya yi mini ranka da shi ne shi maka ba da ne ce a ai tambaya da ne na ba shi amsa a magana ta kare ya ce ba ya gani sosai na gani saboda ta zai yau ne kawai shuru Na'am.
ya tambaye na amsa su bai kawai shuru ba a kan guda da haka ya kamata gwamnatin rikin adalci da ba ba fushi ba ba kuma a yi kaɗan arama da yawa ba kuma bai kamata mutane su riga ɗaukar hukunci doka hannunsa duk wanda yake da hukunci bai kamata yi wani abu na neman tada hankalin gwamnati ba tada hankalin gwamnati tada hankalin ƙasa ne gaba ke da muna kira a yi ladabi da juna a zauna lafiya a bi umarnin da bazu Allah ya bayar madalolin kabira na wala min hamsadira na wala min halin da haka wa wala yi sabina duk wanda bai girma babu a cikin musulmi bai tausayin ƙarar kowancin musulmi bai ba ma da bi haƙƙinsa da magajin annabi ba to wannan ba ya tare da masu cikin samun gaba to naka muna kira jama'a a yi ladabi tsakanin mutane da gwamnatocin su don a samu zaman lafiya wato ita ba wani an tana ta ne don a samu zaman lafiya domin ana zama kara zube to babu garanti a kan rayuka ba garanti a kan dukiyoyi ba garanti akan gabobi ba garanti akan iyalai ba garanti akan mutunci masu mutunci ke za a kanada ake nada gwamnati don samu zaman lafiya a shirka musulunci yana cewa wanda ban tsari ya bartalibu a wulari wa zari jahilin mazo duk wanda yi wa tsari ya bayi da kotu a kama shi yanzu da zai ba ka yi ba ko shaida in mutu ya wa shaida mummuna abu ya masa jaba'i na wani kotu to ana so shi ma da daftar da shi amma alƙali ka dole ne wanda ya masa jaba'i a kotu a yi masa da kaga wannan alƙali ko wani yanki ne na gwamnati shi ya sa aka ce wanda ya masa jaba'i a yi masa ladabi a musulunce jama'a musulunce don Allah mu shiga taitayin mu mu ne wa kan zaman lafiya su kuma su kowa su rika yin adalci su rika yin tausayi su rika yin hakuri ko bai kamata a sallama wanda ke hannun waɗansu ban marasa tausayi su yi abin da suka dama ba abu yi ka tafiya cikin tsari duk wanda ya yi wani abu na laifi komi girmansa a nuna masa ya yi wa shari'a laifi ya yi wa dokokin ƙasa laifi shi ma a nuna babban ɗaya daga cikin jan ƙasa ya zama musulmi wannan fitina da muke ciki don rashin bin dokokin Allah ne ya jawo mana kun gani mutum da ya kashe almajiran suka tare da ce ba su yadda ba suka tara hankali sai abu ya zama boko haramu ya zama mutane da yawa sun shiga ciki suna samun yin bukatunsu wanda ba musulmi ba sun shiga ciki su samu damar kashe musulmi don su ji daɗi wani su ba wani su yi waɗansu mutane sun samu damar su jirgi kashe waɗanda ba sa so ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar ƙungiyoyi waɗanda ba sa so su samu damar kashe mutane ko gani shi hana mu zaman lafiya har yanzu din nan zuwa haka a yi ƙoƙari a nisanci tsokana ko na mutane balle gwamnati su kuma gwamnati su riga cin adalci su riga yin tausayi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan shirruka Allah ya yi mana su albarka Allah ya sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وفعال بما سبق بهذه الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dukkan musulmin da ya mutu ko a kashe shi ko ina Allah ya karsu a duk duniya gaba duk musulmin da ya mutu ko ko a kashe shi Allah ya karsu gaba daya kuma da za su kada imani ne cewa mutuwar barka da salama assalamu alaikum ne muku murna da shigowa watan rabiul awwal watan alheri watan zaune babban alheri da Allah ya wannan duniya gode wa Allah Allah ya sa mu tambayi taron mauridi da taron mauridoni duka mu yi su lafiya mu tashi lafiya ko ya koma garin su gidan su lafiya da barka na da kuke girmamawa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sauka da albarka ya sauka da alheri Allah ya kawo zaman lafiya ta wajen hankali a Najeriya da sauran duniya duka Allah ya kiyaye musulmi Allah ya kiyaye musulunci albarka na sallallahu alaihi wa sallam salam an gode shi alhamdulillah ya kwana